أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال وكان لي جارية ترعى غنما لي فذكر الحديث بتمامه وفي الخبر فقال ائتني بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة عبد الله قماري ويوقع رواية بأسنت بقى سلف وقع كلمة أين الله الله شاهي مقزالي shi ma ya tahi cikin ba a cewa aina Allah ya za don an so haka wani hadisi na ƙarya aina wa aina ko wani dai larabci na ƙarya da suka kawo gashi ko magabata Abdullahi da Umar da sauran magabata da na kawo salaf da suka yi unwan da aina Allah haka abu ne mustamir ba wai abu ne da ya tsaya ba shi yasa ma Imam Zahabi cikin littafinsa Al-Aliyu yake cewa yana daga cikin addini tambayar mutum aina Allah aina Allah tunda manzon rahama yayi to yana cikin sunna ga in wanda kace mutum aina Allah
na'am qala abu bakar الحجاج هذا هو الحجاج ابن أبي عثمان الصواف سمعت محمد بن يحيى يقول الحجاج متين يريد أنه حافظ متقن قال محمد بن يحيى الذهلي اي اه وجه هكا سمعت ان شيء الذهلي نعم محمد بن الذهلي قال حدثنا ربيع بن سليمان المراني قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك قال وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حدثنا مالك وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن, عن, عن ابن الحكم an ce ibn hakam malamai sun ce nan maliku ya wahani zaman shi suka kuma fuka suka don sai ya ce umar ibn hakam malamai suka ce ma'aifin hakam ko suka ce wa da kane ne suka ce wa da kane ne akwai ma akwai umar to shi ga ruwan malik sai shi umar to nan kaga sai an ka ɗaya bisa an ka ta ibn hakam ba ce muawiyan ba ba ce kuma umar ba amma wata ruwa ta hito cewa umar ne yake cewa qala habis wala yasmihi ibn khuzaima amda kajiya da ganga ibn khuzaima yace ibn hakam ba haka ruwa malik take ba la'anna malikan kana samihi umar wa yuhamu fi wa yahimu fi yana wahami ciki duk ka gani wata ka ibnu khuzaima tasmiyatu la yakun aqrab ila sawab kajiya haka cikin muwadda huwa an umar ibn hakam madadin muawiya imam nisa'i da wani sunna kawo cikin wannan littafi da sauran ma wadanda ne ambata sun ce nan maliku ya yohan tare da maliku najam ne ga harka hadisi to mutum an tare ne zakara qaul ibn abdul bar hakaza zakara ibn abdul eh ibn abdul bar ma shi ma yace maliku yayi wahani anan sunan su muawiya wasu sun yi kokarin dai samu mushi mahitacciya wa da kane ne ko ko ko ne cikin su yace amma dai din da yawa kufa sun dai ta kai tsaye haka kuma wahani ba laihi bane kuma ba illa bane ba kasa ba wahamin ma ya nuna dan adam kake shi ya yi inganci shi ne ruwa suka roto tuna kaga hadisin ai ba maliku ɗaya roto shi ba eh duk mu'awai suka ce to kajiya kuma kaga sharhin muwaddan da yake kuma ba malike ne shi wa ilmi ilmi wa ba ba wani boyo da abin nan iyaka wanda abba bayan yayi kuskure sai a mai addu'a amma kuskure fa dole a gyara shi kowa ya kuskure ba a cewa malam wani kuskure ba a gyara shi gyara kuskure dole ne amma wai kuskure sai a dibe shi in mutumin kwarai ne mai kokari to sai a ba shi uzuri a mai addu'a in ko mutumin banza ne la karama bude mai wuta amma shi dai kuskure shi dole ne a gyara shi don addinin Allah ba mu haba in dai kuskure ne kowa shi amma wai shi daga ba sai ajiba akwai girmama wanda ka yi abu so saba'in da da ya kuskure guda ya kaga ba wani abu ne ba amma na ce nan kuskure ne tana ya malan hankalin shi ya ɗauku Allah ya saka mishi da alkhairi ta irin wannan magana ta mutu ta girmama sai a wuce amma dai an tabbatar da mi an yi gyaran eh shi ne abin bukata ba wai taɓa wani ba shi dai gyaran sai sa ka rasa tunanin irin nan ni wa abin da muka magana da dan uwa wallahi ina ganin mu yagun halayen mu ne jama'a ba haka karatu bane irin waɗansu abubuwa da muka yi neman suna ne da miyagun halayen to ya za ka ɗauki wuka ka taka kanka kana kirari shugabanka malaminka mai ma hidima ya kai da komo yana abin ganka wai shi za ka zuwa ka ci mutunci kuma wai ka kai gaskiya ka hoji to me ka samu ka buɗe a ci mutunci ne ko kai ne ka fara ci mutunci ne to da wani ya ci mutunci ne kada ci a ina fata kuma mun fahimta ko ba wai cewa wanda ya lahi ko ku kuskure ko ko ra'ayi ba hana ba kada ya gani ku tattauna ka ta malam ni na gani abin da kun ce akai to ga abin da na gani ko ba dole bane don ka hadi a dauki magana ka ba don kuma ka ji wani shirme namu ai na mai nasiya waya ko ni dan kuwa dan dan kuwa ne waya ma shugabanni nasiha tunda basu ba ya hito ya raji shi in dai ba don karan hali ba wanda mai wannan magana shi cikin abin da yake cikin kashi yake yaka nuna wani abin ga ga dan abin ga ga ijan wani kawai da an karoto daga magabata mutum na da kututtura icce ga ijiya kai yana nuna kwantsa ga wani ku diba wani shi da kwantsa ga ijiya shi ko kututtura icce ga rai an roto daga amu da hasan al-basri da albani ya inganta hadisi ya ruju'i amma ya tabbata gare su cikin adabin bar da sauransu galibin haka mutuwa kana ganin la'arin wani shugaba kai an ka bincike ka abin da ka kai dubu ka kai na wancan ka take naka an ce lahi tudu ne ka hito kana suka a rabu da su ba ahlus sunna bane to kaiwa kake kai kai ahlus sunna kai a rike ka kuma kai komi ba in suka ba wani ijabiya da ka kawo shi da'an da dabin da salbiya da wa'abba yayi ne amma abin da annan ba ma irin haka ba ni abin da ka tausayin mu yanzu kawai da nan malai ambata Allah ya saka mu da khairi da yawa ba mu komawa baya ya ya wadi shekara 50 ina batun wanga abu jama'a eh ina batun sunna a kasar da shekara 50 ta wuce babu kowanne bai isa mu gode mu Allah ba kurakuranmu da na malamanmu da na shugabanninmu duk muna da su amma mu yi tunanin wanga alkhairi da muka makiya hana nan na ji takaici shi yake faɗi malam shi ne ni ce maganin malam da ai farkon da suka fara wa'azi a nan kasana ko ita ce da za su daura nasu bika ba su da babu sai dai dan agajeri to ga mana yanzu ka tsina duk aikin su ne fa ka ji an ce farkon wa'azin su malam a nan ka tsina ko ce ba a bari su daura la shi ka sai da miyan to wanga alkhairi ba su dalilin shiga mu masallacin zanne laya lau ana kawo muna muna wanke goma muna sabi
wallahi
ko wannan ashe wa ji zal ihsan lal ihsan ihsan mutanen ga sun kare mutuncin su sun ba da lokacin su muna ci muna ba abin da zamu yi su ba addu'a kware Allah ya gyara su yi kaza sai dai biya al'aurorin su cikin wannan littafi na babi akan hadarin bi al'aura wallahi duk wanda ka bi al'aura sai Allah ya koyata shi hadisi ingantacce ga cikin nayi babi ne kebe aka wallahi ba mu tsarke ku kowa amma musulunci yana akwai girmamawa da fata alheri kuma in ka soki kanka ka ce duk malamai ba na kwarai bane kana taskiya kanka kai an na kwarai ko to Allah sai ya ɗebe albarka mutane su ki girmama ka din kama da kirari ka dawo shi ne a magana kana malami kana wani kake duk malamai to eh duk sun lalace kai kai ka ya balala shi ba to kai ba
kowa ga rayuwa mi abba gani ba duk wanda ara yana tabbas ma mi abba gani ba yanzu wasu wanda suka yi wa'azi can da yanzu ga sun koma yan kala kata wannan ya isa ya isa ya shi duk wanda ya san lokacin wancan wa'azi shekara talatin ko arba'in ta wuce amma ga mutum shi ne yanzu ya dawo yana cewa ba hadisi yana soke hadisan manzon rahama da sunnan manzon rahama to wanda bai ishe ka ban tsoro ba kana rai in me kai ta hattara kai mutum roƙon talasi ga Allah har mutum ya mutu guluwi ne kuma kai shi ya kai shi ai tun harkon da yake wannan abu gunuwin ne ba Allah ya kani ba cin mutunci ya kani yasa ya kare haka wani gaske wani tsohon gwamna ya karanta ma alamtar da kaifa lokacin na ta 82 mun ce wa'azin kebi birnin kebi gaba na ka karanta wannan a alamtar da kaifa ga shi wani tsohon gwamna shi wanga din malam
tsairan ababi
ga karatun zaria eh malaman zaria kafirai jahilai wawaye kaji ku haka yi na farko
to shi ronga zai kare lahiya eh kafirai jahilai wawaye to kaji kafirai jahilai wawaye
kuma ya ce masa malamai Eh waya wa da kuka cewa ne waya ce musu malamai don wanda aka ce musu malamai to ga matsayin su eh Allah mai hatara malu wallahi mutum ya ta kula da kai ne assalamatu salama wallahi ba laihi ya amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko da abin da kasa yi kana da majalisi kana karantawa kana da kaza gurgudo kai fata alheri ka kanka da yan uwa musamman ahlus sunna dama yan kadan ne kawai da magabata suka ce munawa ne in ba ga kasa mai albarka ba da Allah cikin yan shekarun ga an ka samu ga kari wani fa bai san duk abin da an kai baya ba za ka gani ya kai ba wani abu an kai ba saboda ya iske komai an share ha na kyauta mutai wani hadisi mutu duk da shi din ne ko a ta sana muhammad ya haya akwai iya al-quta'i قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن شريد جاء بخادمه سوداء to ga hadis san wancan mun kare ma wancan haka ku lura to ga ga ruwaya ita ma amma wani sahabi ne ba daban ruwaya Abu Hurairah ya ce Muhammad Sharid ya zo da bi khadim sauda
أتما iya atama eh قال جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي جعلت عليها العتق رقبة مؤمنة فقال يا رسول الله هل يجوز أن أعتق هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم أين الله فرفعت رأسها فقالت في السماء kaja Faƙala.
faraka rasa kaga wanga hadisin kaga da banne ba wancan bane kaga wai bobo ne yace ko kurma ce to kaga wai farafa rasa amma ce ta faqalat fa to kaga ni ko wagar waye kaga tana magana faqalat fis sama فقال من أنا قالت أنت رسول الله وشي وش إشارة أكي أنا eh to kaga ni babu ishara kuma wagar waye tan cikin ruwa da sun ka inganta فقال Hadisi ne haka.
أعتقها فإنها مؤمنة kaga wanga yayi ya karba hadisin muawiyatun haka
قال Mm, kuma wadda take eh, baiwa tsinsa
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجارية أعجمية هذا أعجمية وقال يا رسول الله إن علي إتق رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء وكاجون سنك ليكي قال رسول الله ومن أنا قالت فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء أي أنت رسول الله وتاجي أتند حتى نعبر عنسا كل ما أنا غانيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة إسناده ضعيف.
بسنده مسعودي عبد الرحمن آه، ابن عبد الله وهو مختلط وراي عنه يزيد بن هارون سكاني وقرأ عنه بعد الاختلاف دعاك بكيوا حديث قال حدثنا بعض بعض- أشارت إن لن تبقى قال حدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا أسد أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا المسعودي بهذا مثله وقال بجارية سوداء لا تفصح لا تفصح an sa وقال shi ma ko ya sha ba إن علي نعم an sa bai ce kun kun
إن علي ركبة مؤمنة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك فأشارت بيدها إلى السماء ثم قال من أنا فقالت بيدها ما بين السماء إلى الأرض تعني رسول الله والباقي shi مثل ma wanga da ifi ne al-masudin na nan shi ma wanga isnadi قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي abu da قال da lisin ne nan
قال أخبرني عون ابن عبد الله بن عتبة بهذا الإسناد مثله وقال بجارية أجمع لا تفصح kajiya وقال عتقها ɗauko abin da bai inganta ba a ce haka wanda inga don banna وقال المسعودي مرة أعتقها فإنها مؤمنة wannan isla dai Qala kuma akwai Abu Bakar.
ƙarin ma Sulaiman Dawud sai mai min Masudi ba da ikhtilaf قال أبو بكر أمليت ها- أمليت تمام هذا الباب في كتاب الظهار في ذكر عتق الرقبة في الظهار قال حدثنا محمد بن ba ka da يحيى kalab zuhuri aw nimna aw nimna Abdullah fi hadha al-isnad fi lafz hadha al-matan ba ku da shi gaba da yake shi shi ya zai أبا مرشي lalle nan mubasharatan da yace ga ita ga raqabatin eh, zihab khalaf az-zuhri aununa abdullah fi hadha al-isnad fi lafz hadha al-matan hmm aununa abdullah fi hadha al-isnad fi lafz hadha al-matan wani magashi zuwa ilmiya ce امم اه قلنا عون بن عبد الله عون بن عبد الله في هذا الاسناد نعم bari mu ga zubairi shi ma an mace shi ina hada ku ne ta saddaku mu kai nan muku ga shi nan ba ta mamu hazal hadis na'am na ki ba shi bane ku ba mu yi- yi bayani ko ba mu yi marabi'a wani ɗaya ne. inna allaha lamma khalaqa al-halqa ko mu wuce wannan hmm an yi an zo nan wurin na kawo mun shi ko littafin.
inna allaha
Kalle wajen yaftahu abwabu istiwa'i.
samai fi sul- sulusul layl na ji mun shi ba Ban zo ba mu zo ba gare ku anas ijma'u mu'minina yawmal qiyamah
wannan hadisin jariya ruwaya ta hadisi ita hajji adam na ga wanga mun shi ko ah wadda sana wannan ba ɗaya yake ba namu wannan samaitu ihtaji adam wa musa shi min shi can gaba ne ne shi ne ne can gaba ne ni ma na ga haka Wa- um, zikiri sunna khamisa sabatat anna gaba ne li abudi eh babu zikiri sunna sabi'a tasbatu yadullah can mutum gaba ce ne can gaba ne can gaba sosai Mm. babu isbatu asabi'a shi ma mu ce shi an wuce
alamar ta koma na'am Ah, ta yadda a rab alaiha kadamuhu can gaba babu istiwa'i mun yi shi ko yawa cikin nan
Mm, mun wuce mu ai kuri mu kara tabbatar da abubuwan kada bayani anna Allah azza wa jalla fis sama an shi ne muke ko gaba eh
mun wuce shi eh Ah, babu zikir sunan nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyana ce anna Allah jalla wa ala fawqa kulli shay wa anna fis sama eh can gaba
yake ba shi naka dubo ma shi ka sa haka zikr dalil ala anna al iqrara bi anna allah Azza jalla wa fi sama jalla to a cikin min shi al iman ne a cikin shi ne cikin shi ne karshen cikin shi shi ne hadisi uku ko eh ga na anna ma rabbuk fa asharat to ga shi nan yace akwai shi gaskiya Mm, حدثنا محمد ونيني wanga ƙarin shi ma ga wagarinsa akwai shi kala abubakar amlatu tamam hazal bab ko fi kitab zihar في ذكر اتك رقبة في ذا خالف الزهري أو نم أو نم يا عبد الله في هذا الإسناد في لفظ هذا المتن أو كويشي نقص يتشي ga hadisin nan ma na zuhurin إيه هذا المخالفة لا تجوب وكل من الزهري وعون ثقة ولا منافاة بين الإسنادين وهما روايتان وشين ذيك ku ya faɗi ba ku da shi yanzu ka gane ko ga malam ga ruwayar da mukhalifa zuhuri na aun ga yanan tahi قال مباشرة.
قال حدثنا محمد بن يحيى Ni ga yanan.
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري كاغن.
عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار كاغن.
أنه جاء بامرأة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله ka ji wata قالت نعم.
ruwaya ita sun ka liƙe gare ta
قالت نعم قال تشهدين يعني أني رسول الله.
رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها abdullahi gumara ya ce wannan shine an ka sani in an ka taho wajen musulunta annabi bai ce ayin Allah abinda yake a tashadina da ka ga ruwa ita ce mahfuza wacce ruwa ta ta ma'ayatu hakan eh, abin ka ce mun kara ce ko ku garba haka suka lunkushi abun da wannan ruwaya yadda a wacce to ina shin karo magana dole tunda ba sai dole ko shi mun zo a tashadina zai ko wa- da wannan hadisi wanda ruwayan da ta tashi amma kaga ga abin da yace amma nan ma mala inganta wai ya da'afa ruwaya yace ha- hadha hadisu mu- mu'al ikhtala fihi ala zuhri farawahu ma'mar mawsulan wa khalabahu malik wa yunus ibn yazid farawahu mursalan kama sayati wal hadith akhrajahu abdur razzaq al musannaf wa min tariqi ahmad kaga kaji ma illa magana mursal shine mahfuz mutahi قال ورواه مالك عن ابن مالك.
شهاب عن عبيد الله عن عبد الله مرسلا عن النبي عن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حدثنا- بشر
حدثناه كساد ميش
قال حدثنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك كاغني قال أبو بكر أخطأ الحسين ابن الوليد بإسناد هذا الخبر ورواه عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه.
قال حدثنا محمد abinda an بن عبد mahfuz الوهاب an malik annahu mursal
في عقب خبر المسعودي قال أخبرنا الحسين ابن الوليد عن مالك ابن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو من ذلك يريد من حديث المسعودي عن عون عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال نحوا من ذلك إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة قال أبو بكر لا شك ولا ريب أن هذا غلط ليس في خبر مالك walam ذكر أبي هريرة ba ku da shi ko walam tara آه، ما بشي.
ba ku da shi ya fada gari آه، غ- غ- ولا ya ريب.
zo cikin mahduda Na'am.
da zuhaira shi ba ku da shi na babu wani Ala- kokonto shi قال ليس في خبر مالك ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة فأما معمر في روايته فإنه قال عن رجل من الأنصار Mm.
وأبو هريرة gausiyu دوسي ليس من to kaga ba mutu الأنصار ba ba ansari bane وليست ولست أن- آه munkiru أنكروا أن يكون خبر معمر ثابتا ثابتا صحيحا صحيحا.
ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة عن رجل رجل من من الأنصار الأنصار.
لو كان متن الخبر متنا واحدا كيف كيف وهما وهما متنان إيه.
وهما وهما
ilmi وه- وهما علميا و- wahu ma dai ilmi وهما wai ilmi ni ka sani علمي na نعم مم.
وهما حديثان.
علمي حديثان لا لا يتفق.
حديثا واحدا مم.
حديث عون ابن عبد الله في الامتحان إنما جاء أجابت السوداء eh inna ma ajabati sauda ajabat ko ba ajabat gari ku ba
إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق eh ga وفي wata خبر riwaya الزهري أجابت السوداء بنطق نعم بعد الاستفهام لما قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وفي الخبر أنها قالت نعم وكذا عن الاستفهام قال لها أتشهدين أني رسول الله قالت نعم نطقا بالكلام والإشارة باليد ليس النطق بالكلام وفي خبر الزهر زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما استفهمها أتؤمنين بالبعث بعد الموت فافهموا لا rajiya تغالبوا babu hamula ta galib kuma sun yi sun ki sauraron ga magana kad ta galibin ila ahadis din gaba ɗaya da gangan an ce to wannan ga hadisai sun bugi juna da haka a ɗauki na asali abinda an ka sani cewa neman shahada akai in za a shiga musulunci na an ka taɓa cewa ayin Allah ai abin da cewa ka ce ashhadu an la ilaha illallah haka suka ce Imam Ahmad na kawo cikin wannan littafi Imam ya ce ana shiga musulunci da wannan ɗin duk na kawo wannan maganar raji ga duk wanda abin da suke kama ɓanna ce tunda sun sa dama manansu su ɓata da sato duk wanda za su yi sai sun yi tun dama ga manuhar shi yasa ɗan bida shi yana gaya ce shi ke da tubarar wasila shi dai duk wata za a yi komi gaskiya abu in bai yarda da shi ba sai ya ɓata shi to shi kenan
باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة ajiya نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا malamai da yawa sun sa kun ga hadisin hadisin mutawatir hadisan nuzul ilahi akhir hadisi ne mutawatir
أعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول shikenan وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا نبينا أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل shi an ka sani قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال وحدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا باس بن أسد قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يمل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من مذنب فقال له رجل حتى يطلع حتى يطلع ال- حتى يطلع الفجر قال نعم هذا حديث مندار وفي حديث بهز بن ابن اسد هل من تائب هل من مستغفر فقال رجل لابي اسحاق حتى يطلع الفجر قال نعم wannan a cikin kazufin al'akan malaman sunna cikin shawar islam taimiyar rahimahullah wani ibn baduda wani magaribi da yawon duniya cikin littafinsa an ka nakalto ya shigo garin damashq ko da yanzu sai wuce babban masallacin jami'a na damashq sai iski dan taimiyya na wa'azi wai wai yana bisa mimbari wai ƙarya fa wai sai ɗan taimiyya sabko bisa ga durash ɗin ya tako ya ce kun ga wadda naka sabko haka Allah ka sabkowa naka sabko ƙarya an ka watsa ta duniya K- ƙarya ce tsintsa ba ko da min batu da ya shigo Gamash dan taimiyya na cikin gidan yari dan taimiyya kuma bai hito gidan yari ba sai dai gawa tai to yau shi yagga ibn taimiyya ya zo har yana wa'azi a cikin mamun jami'i har ya hawo mimbar ya sauko sannan ga littafin sha aka nice wani dan bidiya gusau da ya kawo ne kissa ta ƙarya yi gashi nace to ga abin da dan taimiyya yayi rubuta littafinsa sharh hadisin nuzul ya tabbatar kaifiya Allah ya santa ta nuzulinsa ga littafin mutum amma ana mai ƙarya an bar littafinsa ga abin da rubuta da kai ne akan matsala an je ana kayo ƙarya an tabbatar ko da ibn Mas'ud da shigo a Dimashq ibn Taymiyyah rahimahullah yana yana gidan yari kuma bai hito ba gidan yari nan ya rasu to yaushe taho a masallaci wanda gwamnati ba ta yi da shaitan na tsare shi a ba shi masallacin jami har ya haye ya iya abin nan nan haka an ka watsa tsare fa haka an kai ta watsa abu za a ga duk da tawayin bidai haka suka ciya ya hau minbari ya sassabko daga sama yana ƙasar na cewa da ya kasabkowa haka Allah kasabkowa daga sama kuma ga littafi ne ya kare ta haka karara ya haikaito wannan magana ya darajinta daga abin nan isa kanu rahuya da sauran manyan malamai amma ajilita yan san jana mai karya to kuma da ma abubuwa haka ne haka ne suke malaman suna sun sha irin wannan da yawa da haka nuzulun ilahi wannan sai wani gwamna ya tsare shi sakamin rahuya cewa in ya sauko aka ce yana ikon suka ce ya ce yana iya saukowa kuma bai bar sama ba ce in ya ce to misa kaka magana sarki kai mani shi haka isa kamar rahuya ya ce ba wani sarki da mai irin waka tambaya tun ga abin na rubuce ba karatu waɗannan duk kawai kwali ne na ƙarya shi yasa aka magana ta jahilci samun ka kwali bai mai da kai malami sababi ne
قال أبو بكر ننكو الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغر يقول الحجازيون الأغر أبو عبد الله ويقول العراقيون أبو مسلم وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان وقد يكون للرجل ابنان اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم فيكون له كنيتان على على اسم ابنيه وكذا ذو النورين له كنيتان أبو عمرو وأبو عبد الله هذا كثير في الكنى قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن إسحاق نحو حديث شعبة في المعنى
ولفظهما dan sabanin kuyan mutum yanzu kamar wannan Abdullahi Zubaira da wajen kunya uku ko hudu abu khabbab abu huwa duk ba na bane na
قال حدثنا احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا محاضر بن المورد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح قال ذكر عن ابي سعيد ذكر عن ابي سعيد او عن ابي هريره رضي الله عنه وابي اسحاق وحبيب عن الاغر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل حتى ينشق حتى ينشق الفجر قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا محاذر عن العامش قال قال أبو سفيان عن جابر أنه قال ذاك في كل ليلة قال حدثنا هو إسحاق ابن واب الواسطي قال حدثنا وحاضر ابن المورع قال حدثنا العامش ذكر عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه حتى ينشق الفجر malamai suka ce ɗan bidiya suka ce ba Allah bane rahama ce ko mala'ika aka ce to shi mala'ika shi zai sabkowa yace hal min sa'il fa'diyahu akwai mala'ika shi zai zo ce haka eh sabai musu tsaye ai ba mai haka sai Allah don ba mai yawan gaba sai shi shi su sai hadisi ya ƙara musu tsaye hal min sa'id hal min ta'id akwai mai ka bainu la yaqul dhunuba illa anta ko da manzo rahama ce hal min ta'id fa atubu alayk subhanallah an bida qala wa inna aba sufyan qad dhakara an jabir ibn abdullah annahu qala dhalika fi kulli wa ura ba ku da shi eh ba wa ura qala wa ura aba sufyan قد ذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك في كل ليلة نعم
قال حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا ابن وهب قال ما أن مالك أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له wai yanzu musulmi da addawan ga Allah mai haka kuma ka yadda ka ce ka kasa tashi da daddare gashi kowane dare fa Allah na ce haka ka ce kana walakantar da kanka kana nema ga wani ka ba Allah da koyaushe na kira ina mai kira in karba mushi ba ka tashi da daddare sulusi wa ka roki Allah don lalaci kai musulmi akwai abin da yawan gagata kowane dare ba kowane dare ba ya jama'a ya kamata mu kula da wani Allah haka wadi ko ba mu yadda bane wai ko muna shakku ne Allah bai yi muna to dan me zaka ba Allah ka ce kana walakan duka da dan uwanka wanda shi ma talaka ne shi ma mi tsoron talauci yake bukatocinka ka kasa faɗa ma Allah irin wanga lokaci ka tashi cikin sujuda kana kuka Allah ina cikin kaza yayi man wallahi da sai sai Allah yayi amma ba mu da wannan yakini ba mu da wannan kokari mun koma wani muku tunane wasu muku tunane ko gwamnati ko wani dan siyasa ko wani can banza
Allah ka wallahi man mu ji tsoro Allah kuma abin takaici mu almajirai mu kanmu da muka karanta irin waɗannan karatun ba mu dabbaka shi galibin mu mu har karanta to na ga wani wanda ne sai ka gane kai in bai da godfather wanda zai mai bai samu ci kai kanka dalibi kana karanta amma baka halarto abinda a ciki ga kanan sai shegin kukan ciya da ƙarar Allah wallahi da yawan mu ƙarar Allah muka kuma ga manza to ga za mu kace ka ƙarar Allah ka zo ka ce kai ina cikin kaza wallahi to wannan magana shi wanda ka faɗa mai na yayi ma wanda in talauci shi ya sama shi zai yaye ba talauci in rashin lahi shi zai baka lahiya in min shi zai baka to ka fashi in wannan za hadisai mal gara baso shi irin bayan la'asar ran jima'a kowace jima'a irin wannan kowane dare duk gashi an bamu hadisai tabbatattu ingantattu ma ka tsaya kana wani abu wanda ba shi ba shi sa magabata malamai masu aiki da karatunsu ba ransu da kowa wani ko sarki ya kira shi a ce bai zuwa saboda bai da alaka da wani gaba ɗai Allah ya samu gaba shi ka roƙo ya yi mai shi ka bashi shi kenan zuciya ta ta binne mu yanzu cikin bala'in da muka shiga wallahi galibi da ce da yau mun samu waɗanda jarabobi na yanzu kuma mu da yawa masu da'awar sunna sai wani abu ya gama ka ga mutum maganganunsa da tsoronsa duk ba Allah ba Allah ka ba mu ikon gyara mutai
ga yaƙini da afu da ƙini ba da afu da ƙini mun ka shiga wallahi rauni ya yawa yaƙinin mu ya yi rauni bare da gaske sai karatun ciya ba aiki to yana akwai aiki irin an ga abubuwa kana zama ba ka da bambanci da jahili kuma sai dai kamar miƙe da daddare kai tabbaci kamar jaki mataccen abin da hala an yi ka don kai tabbaci
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي بمثله وقال عن أبي عبد الله سلمان الأغر قال ينزل ربنا والباقي مثله قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر أنهما سمع أبو أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر musayan an ci sauran minti biyar a yi kira ba wasu za su kewa to masha Allah ka dawo nan jami'at eh dama dai nan kumar musa da ke ka kuma mu musaka eh kumar musa da ke eh nan ne masa wannan alƙalan ba kuma kan Dr. Ahmad da yake suka ba marigayi kan shakka ba cewa dadi na ba da masu khidmatu